أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ne kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna talatin yin watan rabi'ul akhir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace wa biyu watan sha daya milaniya ta dubu biyu da ashirin da hudu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zama mana zama na goma sha hudu a cikin karatun littafin fadlul islam wallafar shehu malami muhammad ibn abdul wahab allah ya rahama a gare shi darasi na ƙarshe muna cikin babu ma ja a fi gurbatil islami wa fadlil guraba babu da yake magana a kan bakwanci na addinin musulunci shine ma'anar gurbatul islam duk da cewa ya jima amma a cikin al'umma ana ɗaukar shi a matsayin wani abin da yake da bakwanci sannan kuma wa fadlil ghuraba da falala na waɗanda suke 'yan kaɗan ko ka ce baƙi wanda suke tare da wannan addinin da yake cikin bakwanci ba baƙo ba ne ba amma yana cikin bakwanci saboda yadda aka jahilce shi yau za mu tashi inda malam yake cewa walittirmizi min hadisi kathir ibn abdullah an abihi an jaddihi fatuba lil qurabai alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati al-imam at-tirmidhi Allah ya rahama a gare shi yake cewa daga kathir ibn abdullah daga baban shi daga kakan shi ya rafa'a shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce faquba lil ghuraba dacewa da nagartuwa ko kuma ka ce tabbatuwar wata itaciya a gidan aljanna shine tuba to kaga idan ka ce wani ya dace da itaciya a cikin gidan aljanna yana nufin shi dan ina ne na aljanna ne to wannan itaciya ta tabbata lil quraba ga waɗannan mutane ɗan kaɗan wanda suke cikin wannan addinin da yake tare da bakunta mazalaki cewa sallallahu alaihi wa sallama allazina yuslihuna ma afsadan nas waɗannan al-ghuraba su ne waɗanda suke gyara abinda mutane suka lalata min sunnati daga tafarkina to waɗannan mutane kamar yadda hadisin abu huraira ya gabata bada al'islamu ghariban wata ya ruru ghariban faɗuba lil'uraba shi wannan hadisi na kathir ibn abdullahi an abihi an jaddihi hadisi ne za'ifi kenan ba za a iya kawo hujja da shi ba amma wancan hadisin na abu huraira wanda ya zo a cikin muslim yana ɗauke da irin wannan ma'anar da hadisin kasiri ke ɗauke da shi da haka kenan za mu wadata akan hadisin abu huraira shi wannan da aka karanta yanzu kenan tun da hadisi ne wanda yake da'ifi kaga la na atamidu alayhi wanda wannan kuma shine haƙiƙanin tahiyya da sunna abinda bai tabbata ba to ko da wani ya yi kuskure ya tabbatar da shi idan aka zo karatu sai a nuna cewa ba za bai tabbatar babu zan can a zo ana kikikaka wani ya yi wata magana da sunan addini an rasa ma an rasa mahalli an rasa gurbin da za a ajiye wannan magana ta bangaren dalili kuma har sai ana baka wahala bai tabbata ba bai tabbata ba addini da amana Allah ne kuma maliki ta wa an abi umayya ta kala sa'altu aba ta'laba al-kushaniyya radiyallahu anhu kayfa taqulu fi hadhihi al-aya ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum abu umayya yake cewa sa'altu aba ta'laba al-kushani ya ce na tambayi abu sa'alaba al-kushani ya ce mi za ka faɗa game da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal da zira amanu ya wanda kuka yi imani alaikum an fusa ku iya da kanku me ma'anar haka kowa ya yi yadda zai ya gyara kanshi ya zama tun alaƙa tsakaninka da ubangijinka alaƙa ce mai kyau la ya zurrukum baya cutar da ku man dalla wanda ya bace idza hadaitum in ku ku shirya kenan anan nafsi nafsi nan tambaya ce Abu Umayya yake yi me zaka faɗa game da wannan aya me ka fahimta ga kashin ta tana nihin a fasa al'amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar ne gaba daya kawai kyalin kowa dai tunda dai ramin ka daban nawa daban nashi daban nata daban haka aya take ni ko kuma yaya take ni kala sai shi wanda aka tambaye ne yake cewa amma wallahi laqad sa'altu anha khabiran yace wallahi na tambayi wani kwararre masani gogegge akan wannan aya irin yadda ka mun tambayar nan ni ma haka na tambaya wa ya tambaya yace sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan aya na tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faƙada sai mazala ke cewa bali tamiru bil ma'arufi wa tanahu anil munkar ya ce bari bal bari dai i'tamiru bil ma'ruf ku yi umarni da aikin alheri sannan wa tanahu anil munkar ku hana duk wani abin da yake mummuna wannan shine asalin tahiyya al'amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر sannan kuma shi ne abin da yake zaunar da al'umma lahiya ya zaman to a cikin al'umma akwai wanda zai ce kaza iya da kyau kaza bai da kyau wannan ba karamar daraja bace ba karamar rahama bace amma ya zaman to ba ruwan kowa da kowa idan abin da ke cewa rayuwa irin ta yan bariki kowa ya bigi gaban kai shi abin da ya ga dama wannan ba ɗabi'ar musulunci bace ba idan ka ga nayi abin da ba daidai ba kana da damar da za ka bar nasiha kamar nasiha idan na ga kayi ba daidai ba ina da damar da zan ma nasiha da maka nasiha wannan shine musulunci kuma shine hakikanin su amma ba zaman to mutum yana aikata ba daidai ba sai dai kuma yi da wannan aikata ba daidai din nashi ba abin tattaunawa a cikin fadodonku da kuke zama a yi ta gulma akan wannan abu wannan ba musulunci bane ba in ka ga mutum ya yi ba daidai ba ka umarce shi ka hana shi akan abin da yake na ba daidai ba ka umarce shi akan abin da yake na alheri ne shi ne yace bali tamiru bil ma'ruf ku yi umarni da alheri ku yi hali akan mummuna yace hatta idza ra'aytum shuhhal muta'a ku tahi akan wannan tsaro har sai da kuka ga in kun ga shuhhal bakin ruwa muta'an wanda kuma ake bibiyar shi ake mashi da'a mutum ne game da abin da ya shani rayuwa wannan ashuhu shi ba ma ruwan bane ba shi albukulu shine ruwa shi ashuhu shi kuma bakin ruwa ne irin mutumin da zai rike karkadam eh ya rike kamkam ko shi ba zai amfana ba da wani amfana to ne shine ashuhu Allah ya ce wani yau ashuha nafsi fa ulaika humul muflihun mazalla yace idan kuka ga irin wannan kalar ruwa muta'a ana tamshida ana bibiyar abin ana ta lissafi dukiya ta shiga zukatan mutane ta zauna dangaradan ana cewa an fi ƙofi sabilin lahibi an walikun suna gama cewa kamar duk ba a san zafin dukiya ba ne ba to in kaga irin wannan ya ce wa hawan mutaba'an a lokacin da kaga bin son zuciya da ake yi wa ɗa'a mutum ne zai zo ya aikata wani aiki shi da kanshi ya sani wannan abin da ya aikata babu wani dalili na addini kawai son zuciyar shi to idan kaga irin wannan abin ya faru a cikin mutane to wanke hannunka a kansu babu sauran alheri tare da su kenan mun ji mun sani mun gani kuma an yi ba a yi to wannan kaga ba yadda za ka yi irin su da Allah ke cewa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha irin wannan ba a komi zai gani ba zai imani ba saboda niyya ce yayi ba maganar dalili bane ba kowace irin aya zaka ka mishi ba zai sarar ba zai sarar da ba zaka to irin wannan sai ka wanke hannunka akai shi babu zancen umarni da ake alheri ko kuma hali akan mummuna sannan wa hawan muttaba'an sai ce wa duniya muqtaratan sannan a lokacin da kaga duniya an ba ta fifiku ita ake bi kawai in kaga ya yarda duniya aka ba shi in bai yarda ba duniya ce aka hana shi duk abin da zai kai ya kawo a kan shi akan duniya ne yake in kaga ya tsaya saboda duniya ne idan zama ya saboda ita ne in magana ya dan ita in ya shiru dan ita yardar shi duniya rashin yardar shi duniya dukkan abubuwan shi ya alakanta su da duniya in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhida haka manzo Allah ya wasanta shi in an bashi ya yarda ko mi za a yi aje a yi tun da an sallame shi shi an hudda shi to magana ta gani idan kaga irin wannan yanayi na bin duniya ya zo cikin al'umma to ka wanke hannunka akan wannan al'umma babu sauran alheri kuma ta da ita duniya muqsara Allah ya ce kalla bal tu'thiruna al-hayata dunya fifita rayuwar duniya mutum ya zama to duniya ce kawai ya ba gaba baya ji baya gani lafiya kuma rayuwar nan a yanzu akwai abubuwa da dama waɗanda haka in yana jan kaso mai yawa daga cikin mutane duk abin da kaga yana yawan sanar duniya ce yake abin da ya shafi addini shi ba tsari shi bane ba tahiyar shi bace ba kula da addini taimakawa addini tallafawa addinin Allah wace irin gudunmuwa zai kawo duk ba nashi bane in kaga yana kokari da hamdali to magana ce akan hidimtawa kai a cikin rayuwa kawai wa duniya muqsara sannan yace wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi a lokacin da kaga kowa yana alfahari yana burge kanshi da kanshi a dalilin ra'ayin da yake dauke da shi ya nuna cewa nashi ne daidai nashi ne gaskiya ba aya ba hadisi ya tura na kowa idan kaga wannan i'jab i'jab alfahari na kowane zai kulli zai ra'ayin bi ra'yi kowane ma'abucin ra'ayi na alfahari da ra'ayi nashi ba magana ƙur'ani ko hadisi ba zala ki tafa alaika bi nafsika ina maka horo akan kai ta kanka kai ta kanka me ma'anar kai ta kanka ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kai kokari ka gyara kanka ka zama to da gartacce yace fa alaika bi nafsika wa da' anka al-awam ka bar abin da ya shahi gama garin al'umma gama garin mutane matsala yake cewa inda min wara'ikum ayyaman yace ku sani cewa a nan gaba akwai wasu kwanaki da za su zo yace as-sabru fihinna mithlu al-qabd 'ala al-jabr hakuri a cikin waɗannan kwanaki kamar mutum ne da ya damki garwashi saboda juriya game da abin da ya shahi addini sai mutum ya jure idan kana kokarin ya za a yi addini ya za a yi ka wanye lafiya ya za a yi kai irin na manzan Allah kai kana fama kana ta kanka wani kuma ya samu kai ba abin da ya dame shi a cikin rayuwa in ba kai ba yana ga babu wata matsala a rayuwa in ba kai ba kai kuma kai ma ta kanka kake ayyama sabr mutum ya rike addinin shi ya zama to kamar garko shi ne ka rike yadda ka san a ce wani bude tafin hannunka a ɗauko kwandalelin garwashi a ɗora ma a ce ka gumtse shi kasan wani abu da wanda yake sai namijin maza ƙwarai ku sai mutum wanda ya juye ƙwarai da gaske damƙe garwashi ba kowa ba ne to addinin zai koma haka tsangwama da kowane ɓangare har inda baka tsammani ayyama su ayyama ya ce asabru fi hinna mithlul qabdi ala al-jabr fadala ce lil amil fi hinna mithlu ajli 50 rajulan ya ce mutum guda wanda zai tsaya irin waɗannan kwanaki na bala'i da fitina ya tsaya akan addini yana da ladan kwatankwacin mutum hamsin ya amalu na mitla amalikun irin wanda suke aiki irin aikin hukusu arba'in ƙila sai wanda daga cikin sahabai ya ce minna an minhu mutum hamsin a cikin mu musa abai ko kuma a cikin su su wanda za su zo a nan gaba kala ya ce balmin kuma a cikin ku sahabbai wannan riwaya duk da wasu bangarori daga cikinta sun inganta a wani wuri na daban amma ita wannan riwaya a yadda ta zo a haka ita ma riwaya ce take zaifa ce sannan kuma abubuwan da ta tattauna a kai mafi yawancin sun zo a cikin hadisai ingantattu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ya ati ala nasi zamanu alqabiru ala dinihi kalqabir aljamr wani lokaci zai zo wa mutane wanda zai riko da addini kamar mutumin da zai rike garwashi al'umma za ta yi ta a kanka a ana ka sakat la'alla har za a reunion za a famin ka a ce abinda wani na yake wa dole a dakatar da shi kwa tsayar da shi alhali kuma abin da qur'ani hadisi ne fahimtar sahabbai maliki cewa warawa ibnu wadda'in yace ma'anahu min hadisi ibn umara radiyallahu anhuma wa lafzuhu inna min ba'dikum ayyaman a wani lafazin na daban daga ibn wadda hadisin abdullahi dan umar allah kare da gare su yake cewa inna min ba'dikum ku sani lalle bayan ku abinda zai zo ayyaman wasu kwanaki yace lisabiri fiha almutamassiki bi mithli ma antum alayhi alyawma lahu ajru 50 minkum mutumin da zai yi hakuri yayi ruko bi misli ma antum alaihi kwatankwacin abin da kuke kai a kan shi yau iya da lada kwatankwacin na mutum hamsin a cikin ku sun makala sannan yake cewa malici an ba'ana muhammad ibn sa'id an ba'ana asadu qala an ba'ana sufyan ibn uyayna an aslam al-basri an sa'id ibn abi al-hasan qala qultu li sufyana an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala na'am wannan maganar da aka faɗi a baya na cewa mutum guda da zai tsaya ya yi riko da sunna ya yi riko da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ce wannan ana nihin hulkul sufiyan wannan maganar wai anin nabi sallallahu daga manzala take kala na amince kwarai kala innakum al-yawma ala bayyinatin min amrikum sannan ya kara mishi da cewa ku a yau ku sahabbai ala bayyinatin kuna kan hujja bayyananna daga ubangijinku ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da aikin alheri sannan kuma wattan hauna 'anil munkari kuna hali akan mumuna wa tujahiduna fi sabilillah kuna jihadi da gwagwarmaya dan daukaka tafarkin Allah subhanahu wataala jihadi kuma kala kala ko zamanto jihadin da za a yi da makani ko kuma ya zamanto jihadin da gwagwarmaya ce na tabbatar da addinin Allah ta hanyar karantarwa da hanyar ayyuka suke na addini ne ya ce kuna umarni da aiki alheri kuna hali a kan mummuna kuna yin jihadi sai ce walam ya zahar fi ku mustakarata bai bayyana ba a cikinku maye guda biyu abinda zai iya motar da hankali ya sanya ka a cikin maye ya ce bai bayyana a cikin koko sahabbai wani maye ne ya ce sakaratul jahal maye na jahilci da rashin fahimtar addini jahilci na ayyau akwai shugaba mashi akwai shi tun yana musulunci yau shekara kaza amma kuma idan ka kwankwashe shi ka auna shi a bangaren da ya shafi karatu na addini ba abin da ya sani wannan kalubale ne mai girma ga dukkan mutum musulmi shi karatun addini dole ne tilas ne ba magana mai zan samu bane a shi a nan ba wannan magana magana ce ta yaya zan san Allah in bauta wa Allah ala basira in bauta wa Allah akan sani akan ilimi ba kan jahilci ba zama mu yanzu karatu mafi yawa mun ɗauke shi ami ami zan samu idan mutum yana ƙoƙarin karatu yana tunaci yana kaza a ce to mi zai samu ko kuma idan ba ka sai karatu a ce to in ya sai mi zai hutu jira ce ka hutu wani abu alhali babu wani gata ga ɗan adam a cikin rayuwar shi kaf sama da ya zamanto yana da tsaraba wanda zai iya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akan sani babu jahilci wannan shine babban babu wani abin da zaka samu a duniya wanda wuce wannan babu duk yanda za a kai a kawo wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce kai ka san me kake addinin da kake bautawa Allah da shi garanti gare ka da sakankan cewa da yaqini akan cewa wannan abin haka ne amma wallahi duk mutumin da yake jahili ne a cikin ruɗu yake a cikin ruɗu mutum yake kaga wannan ba karamin waye bane mutum ya kai shekara kaza duk wasu hidindimu na rayuwa ba irin wanda bai iya ba in kasuwa ce ya iya in harakan abin da ya shafi aiki ne ya iya in gwagwarmayar duniya ce na sarrafa kaza da kaza ya iya amma sai ka same shi a addinin Allah la ya ziru jana a rabu da ta yaunin shi ko fifike sauro bai kai ba bai san komi ba haka kawai ke kwance na tashi yana kwance na tashi bayan kuma kada ya zara yadda babu kai kanzu haka za a zo kuma a yi wasu kwanaki babu kai duka shekarun nawa ne a amaru ummati ma bai na 60 wa 70 manzala sallallahu alaihi yake cewa shekarun al'umma ta ce shekara 60 ne ko shekara 70 yace kadan ne daga cikin suke gitta wannan kuma kai da kanka ma in ka gitta ma wannan din Allah wani tashi hankali ne mai zaman kanshi to me a cikin duniyar da zaka kankara masa hakuri ya zamanto addinin Allah ka jahilce shi baka san komai ba ba ruwan addinin Allah karatu da zakarantar da kai addinin Allah kyauta in ji bahaushe ce ruwan Allah amma kuma da ba za ka ba da himma amma kokarin duniya wannan ba kamu ba in a ina ake karanta duniya za ka je ka karanta saboda saboda fifita duniya akan mi akan lahira wannan kuma ba karamin maye bane ba karamin kuskure bane shi yasa yace sakaratul jahal maye irin na jahilci sai ga abu kusa da kai kusa kuma biduni muqabil amma sai gagara amma sai ga wani abu sai an yi gwagwarmayar allah wani ya bar kasar ko kuma in ma a cikin gari ne sai an yi ta zuwa ana zauwa amma ba a sa abu ba ko kara mutane ba sa yi saboda ne saboda suna tsammanin abin da za su samu da duniya to da abin da za a samu da abin da da duniya ma gaba ɗaya komai gushewa ne za a zo a wayi gari allah ke cewa ka allam yaghna fiha ka allam taghna bil ams kai ka ce ma ba a rayuwa kwata-kwata a duniya komai ya kare ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال له الحكم وهو أسرع الحاكمين هو يقوم زوال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم Allah ce ga kunan dai kun zo mana ɗaya bayan ɗaya ke wani ya mutu gobe wacce ta mutu gata wani ya mutu haka ana tafiya kama khalaqnakum kamar da muka halicce ku subhanallah na'am kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku ta farkon al'amari yau an yi sunan wani gobe an yi sunan wani jibi an yi nawa cece haka to haka kuma za a rika komawa ɗaya bayan ɗaya Allah ce wa taraktum ma khawwalnakum kun bar duk wannan abin da aka yi hidindimu na rayuwa wara a zuhurikum a bayan bayan yanzu ga kunan kun zo kuma zuwa da za ku yi kai da kanka daga ka tashi ka san cewa wannan ranar ba ranar wasa ba ce ba za ka tashi haka zallanka bakka da riga bakka da wando bakka da kaciya bakka da takalmi kasar rana ce ba ranar wasa ba kuma shi ne abin da yake jiran kowane ɗan adam sakaratul jahal sai ce wa sakaratul hubbil ayin maye na biyu shi ne maye na abin da ya shafi hubbul aishi son rayuwa kowa so yake rayuwa ya za a yi a samu mustaqbal mai kyau avenir ya yi kyau wani kaza kaza ne kaza zai mun garantu avenir ina kaza wa ma ila zalika kana cikin haka malakul maut sai zai da kai da Allah lokacin da kake tsammanin cewa yanzu to kuma komai ya lafa ba yanzu kawai morewa ne za a yi a lokacin kuma Allah rubuta maka mutuwa kuma ta yi zaka son ko kuma maye na son rayuwa wanda wannan duka in muka auna shi shine abin da yake damu mu kuma yake hana mu haƙiƙanin kulawa da abin da ya shari bautan Allah subhanahu wata'ala jahiltar addini sannan kuma da maye na abin da ya shari son rayuwa ko ta wace hanya ko ta halal ko ta haram ko ta ma ina ne ga mutum ya rikice ya ɗimauce ta kowane ɓangare kawai ya ki halal ya ki haram wanda na sarasa da yake cewa ya fi alal nasu zamanu wani lokaci zai zo mutane la yubali mar'u mutum ba zai kula ba ta yaya samu dukiya amin halalin amin haram ta halalci ko ta haramci a yau saboda jahilci da dan adam yake da kulikal insanu jahula Allah ce innahu kana innahu kana zaluman jahula ya kasance mai yawan zaluntan kashi ne ko mai jahiltar abin da ya shayi kiyama sai mutum ya ce ba ni ba shi lahira ko kuma ka ce mashi Allah ya ce nawa muka gani to alama ce akan cewa kana cikin halaka shi yasa har ya zamanto za a haɗa ka da Allah makana ji wanda in bai dame ka ba me yasa saboda rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abin da kake aikata na ba daidai ba ya gama yin tsatsa a cikin zuciyarka gaba ɗaya kana gama wannan ba wani damuwa bane Allah ce ai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasatuhawwaluna an zalika wannan abin da kuka zo kuka runguma duka ku sani cewa za a kawar da ku game da su saboda za a wayi gari babu su yace fal mutamattik yawma idhin bil kitabi was sunnati lahu ajru 50 duk mutumin da ya riko da abin da ya shahi littafin Allah da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya da ladan mutum 50 qila minhum aka ce a cikin su waɗannan mutan za su zo daga baya qala mun Allah yake cewa bal minkum a cikin ku dai malaci walahu bi isnadin anil mu'afiri قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنتي يوم تترك مثلا كيتشوا dacewa ya tabbata ga mutane 'yan kaɗan tsirararru baƙi alguraba su wane ne ya ce allabi na yadda masaku na fi kitabina su ne waɗanda za su yi riko da littafin allah hina yuturak a lokacin da aka bar shi ake gaba a bakin komi yake ba abinda ya shahi littafin Allah da karanta shi ka karanta lafuzzan a karan kansu sannan kuma da ka san ma'anar abin da suka kumsa sannan kuma ya zamanto maka abin aiki a cikin rayuwarka idan ya zamanto ka har da ce littafin Allah an san ya kumsa ba sannan kuma idan ka tashi aiki kana aikin da ya saba ma littafin Allah to wanda shi ba akwai matsala misalinka misalin wanda aka misalin wanda manzo Allah yake cewa masalul ladina umilu tawrata waɗanda suka ɗauki at-taura kai kamar Allah ce kamar jakki ya ɗauki abubuwa a bakon ba abin da ya sani ba abin da yake aikatawa ka karanta qur'ani amma ko baka aiki da shi Allah kiyaye haka rayuwar ta adam gaba ɗayan ta jarrabawa ce gaba ɗayan ta jarrabawa ce ka karanta ƙur'ani to dole ne ka fahimce shi dole kuma ka yi aiki da abin da ya kusa sannan wa ya'malu na bi sunnati yau wa tutura mazalati su ne waɗanda za su yi aiki da sunna ta a lokacin da za a barka ana kare abubuwan da aka kirkira daga baya malam wani ya kirkiri kaza almajirai shi zai zama to banda wannan abin da malamin su ya kirkira ba abin da suke kulawa da shi ga abu nan ka ce wannan manzon Allah ya zo da shi amma sai ga mutum musulmi kuma yana maka iyayya yana maka gaba yana nuna cewa bai yarda ba ko kuma yana nuna cewa yana cikin halin kumci a dalilin abin da ake faɗi wanda ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abubuwa duka wasu abubuwan ana rayuwa a cikin su haka wajibi ne mutum musulmi addini da kake addini na Allah ne sannan kuma duk abin da zaka yi lada kake nema Allah ya baka ba maganar ra'ayinka bane ba ko kuma abin da ku kuke so a ya Allah ya shar'anta ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ga yana da abota wa Allah duk mutumin da yake son ya wanye lafiya to wajibi ne ya ruku da wannan Allah na tarda to wannan shine bayani da malam ya akan falalar cewa kenan kar da mutum ya damu za a samu karancin mutane akan tahiyar daidai sannan kuma shi addinin ma na musulunci a gaba daya zai kasance a matsayin wani abu wanda yake bako a cikin al'umma saboda rashin karanta shi sannan kuma da rashin aikata abin da ya tabbata a cikin a cikin Qur'ani da hadisi da karanta hadisi a cikin wannan mu mutaba shi ko kuma a karanta wani abu ayi aiki da shi ka ci a wannan sabo ne alhali ba sabo bane ba shine tsohon kawai dai bukku karantawa kuka bar shi haka nan ya dishe a cikin ku shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa don mutumin da ya sunnanta a cikin musulunci sunna kyakkyawa iya da wannan ladan da ladan wanda ya aiki da ita har zuwa tashin kiyama me yake da sunnantawa wata sunna ce ya zama to an binne ta ko ba san ta ba a wajen sai aka zo aka yi karatu ake kokarin farfado da wannan sunna to duk wanda ya kora mutane akan wannan duk wanda zai aikata wannan alheri shi kuma iya da kamar shi na lada zaka mutum ya kokari ya riko da addini na kirki duk yanda zaka ji tsamba ko ka ji maganganu na mutane wannan kai da saboda ka san me kake kuma danwa kake yi amma daga lokacin da so kake ka burge mutane so kake mutane su yi yabo a kanka a ce wane ma fa muna tare wane ma ai bai da matsala wane ma kaza alhali kana da matsala da Allah matsala da Allah shine tashin hankali ga dan adam ba matsala ba ga cikin mutane adam duk yanda kai da shi dole ka samu matsala da shi ba yanda za a yi a ce ga wani mutum kawai wankakke ne shahike da mai kowa na san shi wannan bai yi ba kar ka bata ma kanka lokaci in ma ka ce za ka yi wannan kai kamar kana yi kamar bakka yi kamar sunna kamar bid'a kamar shirka kamar tauhidi kakanin tsakatsake mu zamzam wannan siffa ce daga cikin siffofin mu na hukai ka tsaya addinin Allah yanda yake ka yi shi umarninka aka yi kuma wannan shine hakikalin abin da Allah ya hankalin masu imani ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi sai ce kafa ku shiga gaba daya ba zaman to ba abu ya maka dadi ka ce za ka yi abin da bai maka ba ka ce ai wannan za ka bar shi malai ce babu tahziri min al bid'i babi na gaba babi ne wanda zai yi magana akan tahzir da ka ce tahzir shine jan kunne ko ka ce kashedi min al bid'i game da abin da ya shafi bid'o'i mutum ya nisanci duk wani abin da ke kirkire da suna addini an kirkiri kaza an ce kaza za a yi ka nisance shi jiya jiyan nan akwai wani turo wani bokal wai a cikin wata group wani da sunan malami na addini wani san da ya kira shi da suna lakani idan kana so yin ka su maka biyayya sai ka samu kan tunkiya mai kyau hada mai kyau sannan kuma a rubuta menene ya faɗi wani abu kawa arba'in da ɗaya wannan ruwan da aka yi wannan rubutun shi za a zuba cikin tukunya kuma a dafa wannan kan a dafa wannan kan sai a zo gaba ɗaya a kewaye kowa ya ci ya ce a gidanka sai abin da ka ci me alaƙa shi da addini wannan me da alaƙa da addini irin waɗannan abubuwa wallahi su suke kashe addinin Allah kaga mutuwar da musulmi ne kuma shi yake kawo abin da zai rubuta addinin saboda irin waɗannan abubuwan wani ya ɗauki kaza kai ka ce shi ya ce su sun ce wacce ma ya ce wannan ma ya ce sai ya gaba ɗaya addinin an rikita shi an sabka daga na asalin ɗan kuma hayaniya kawai babu wani mutum da zai ji da sunan musulunci wuyan shi ya yi kwari ya ce kuma kaza dole sai da dalili kowane ne wannan wajibi ne mutum musulmi ya san da haka addinin Allah bi ne ake ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce ku bi abin da aka sabkar muku daga ubangiji wannan kai lahiyayyen addini tsaftatacce wanda shine original din addini ba abin da yake jama'a at-tahdhir min al-bid'i malin sai ya bude wannan babu yake cewa an al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب وظرفت منها العلوم العباد بن سارية إلى تسكيس حبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي شوى يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من وأزي موعظة والوأزي وندا بليغة وندا كي مقرى وجلت منها القلوب زكاة سنجر جدا سنصورتا وظرفت منها العيون yace kai mutane suke zaune manzo Allah ya wannan wa'azin ba kawai kuka ne kake ji mutane sai kina sun zubar da hawaye kulna sai ibada yake cewa sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatun waddi'i ya ma'aikin Allah wannan wa'azi kamar na mutumin da yake ban kwana kamar kana ban kwana da al'umma ka ya rasulullah manzo ya ja hankali ya ja hankali ya ja hankali sahabbai sun tsorata kusallan kuma zukatansu sun kariya idanun sun zubar da hawaye kamar wa'azin mutumin da yake bankwana kala yake ce musu usikum bi taqwallah suka ce fa ma za ta'hadu ilaina ya ma ki Allah mi me kake mana wasici akan mu mushrikun kankamu ta'hadu ilaina kenan da mi za mu rike kala mudallaki ta usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasici akan jin tsoron Allah mai girma da buwaya wanda wannan magana ta wasiya da akan mutum ya ji tsoron Allah babu wani wasiyar da yake kama da shi walaqad awsayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum Allah ci an taqullah idan mutum ya ji tsoron Allah ko ni shi zai duk abin da zaka yi in zaka yi magana kana tuna Allah daga zaka yi magana da Allah zai yake so kuma ya zai sannan duk abin da zaka aikata daga banka kana tuna Allah wannan shine tsoron Allah sai ka zama to tsabtataccen mutum wanda duk wata haraka wanda ba daidai ba da izinin Allah sai ga cewa ka nisa saboda saboda tsoron Allah da ka sa a gaban idanu shi ne mazala ce usikum ina muku wasiti bi taqwallahi azza wa jalla da jin tsoron Allah mai girma da buwaya idan kana jin tsoron Allah ba za ka yi bid'a saboda son zuciya yake kawo bid'a kai kuma idan zama tsoron Allah ne a cikin zuciyarka Allah ya ambata maka cewa addini ga inda ake bi bayan da aka yarda wani ya kirkiro wani abu da sunan addini kuma kai aikata shi idan kana jin tsoron Allah za ka yi kokarin kiyaye dukkan wata mu'amala da za ka a cikin zamantakewan yau da gobe tsakaninka da al'ummar da Allah ya rubuta maka rayuwa tare da su saboda tsoron Allah dukkan wani bangare da dukkan wani fage na rayuwarka ana bukatar wannan a cikin al'amuranka gaba ɗaya idan ka sa tsoron Allah to Allah zai shige maka gaba a cikin komai matsalaci ina muku wasici akan guji tsoron Allah to wannan magana ce ga sahabbai ko magana ce gare mu mu ma mu da za mu biyo muka biyo bayan sahabbai cewa duk abin da mutum zai yi tsoron Allah ka sani cewa anta mas'ulun amama Allah wa sataqiqu wa sataqiqu amama Allah za ka tsaya gaban Allah kuma Allah zai tambaye ka in ka tsaya gaban Allah ne za ka ci sannan ya ce wa sami wa ta'a ina muku wasici akan ku ji ku saurara muku da'a da dukkan mutumin da ya zama to shugaba ne a gare ku idan ya faɗi magana ku ji kuma sannan ku yi biyayya akan wannan maganar da yau masalai sallallahu alaihi wasallam cewa in ta'ammara alaikum abdun ko da an jagorantar muku da mutumin da yake kuna ga bawa ne bawa ne ba kowa ba a cikin ku to an hore ku akan wajibi ne ku da wanda wannan kuma ya zo a lokuta daban-daban a cikin khilafa da aka ta musulunci wanda za ka ga umara wanda aka samu daga cikin mamalik irin su azahir liberals irin su kuburus ga sunan daban-daban bayi ne da suka zo asalin zangon su wuri amma kuma yau da gobe ta zama to har ga sunan a saman kujerar sarauta na wannan yanki da suka samu kansu a ciki to ko da irin haka ta faru kako ce ai bawa ne a zala sarasa da ke cewa ko da bawa ya zama to muka a matsayin shugaba dole ku ji ku sai wanda ke cewa fa innahu man ya'ish minkum ku sani cewa duk mutumin da Allah ya rayar da shi a cikin ku ba zai ce fasa ya rafi lafan kafira zai ga sabani mai yawa kaga sabanin da ake na addini a yau wane ce wane ce wane ce wane ce ba wani abu bane wanda yake sabo bal ma cewa dama manzon Allah babu labarin cewa kazan da zai ba kuma sannan an baka mahuta idan kazan ya faru kai kuma ga inda zaka tsaya kaga abu da wanda yake mai sauki ga dukkan mutumin da ya karanta addini ya ce fa'innahu manya ishminku fasa ya rakti lafal kafira zala ce fa'alaikun bi sunnati ina horonku akan ku yi riko da hanya ta ku yi riko da sunna ta duk abin da za ka yi ka tsaya a kan na manzan Allah ya wadatar maka duk wani ne magana da wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza shi da magana shi amma kai ka tsaya a kan na manzan Allah wa sunnatul khulafa'ir rashidina al mahdiyina min ba'd masallaci da sunnar khalifofina wanda suke shiryayyu wanda suke masu ɗora mutane akan hanya na shirya wanda za su biyo bayana abubakar umar usman ali sannan kuma zala ya tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su haɗuwa akan abin da ke ba daidai ba mazala ce abu alaiha bin nawahi ku yi riko da wannan sunnatawa ku yi riko da ita da haƙorin ku matamna suna annawahi haƙori wanda yake matamni wanda za ka riƙe abu kamkam babu zancen ya motsa ba tare da kufce maka to in za ka bauta wa Allah wajibi ne ka sanya ido da kyau kuma ka riƙe na manzan Allah kuma ka kai wasa saboda bakka da wani abin da ya yi wannan abin da za ka riƙe kam a cikin rayuwarka mazala ya ce bayan riƙo da sunna ta ka duba ka ga falala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani abu zai aka bayani akan shi sai aka maka bayani in kaga mutum ya bace to ya bace ne ala bayyinati hujja ta tsayu akan shi kawai bacewa ne bayan mazalla ya gama maganar cewa ga abin da za ku rike kenan yanzu daga yanzu duk abin da za ka yi na addini ka nemi dalili ka nemi dalilin ka tabbatacce daga manzon da Allah ya aiko ga yanda yayi ga yanda sahabbai suka yi Allah tabbatar da cewa waɗannan mutanen yanda suka yi nan haka ne ake yi da haka Allah ya ce waɗannan mutanen na gafarta musu daga in ka tashi yin addini kai ma irin su zafi sai maza lafi cewa wa iyaku ina jan kunnen ina koron wa muhdathatil umur game da kagaggun al'amura abu wanda yake kagagge kirkirarren abu tun ya zauna ya meke kawa ya ce ku yi kaza alhali babu dalili kamar da zamu zo mu gani gaba mazala ya ce kuma ku sani fa inna kulla muhdathatin bid'a wannan magana manzala sallallahu alaihi wasallam ba wani ba larabci wani bane a maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce wahayi ne in huwa illa wahayin yuha ya ce ku sani cewa duk wani abin da aka kirkira bida ce me bida wani abin da za a kirkira da sunan a samu lada yana kamanceceniya da addinin Allah amma ba addinin Allah ba ne ba shi ne ta'arifin da imamu shaɗi ya bada a cikin littafin al'iktisam hanya ce a cikin addini tana kamanceceniya da addinin ba ba addinin ba ce sai ce maka ai kaza da kaza da kaza da kaza ne in ka koma to a ina manzon Allah kuma karantar da su babu mazala ce kuma bayan kowace kirkirar abu bid'a ne ya ce wa kulla bid'atin balala dukkan abin da ke bid'a ne bata ce babu zancen bid'a hasad mazala sallallahu alaihi wasallam ce kulla bid'atin duka kaga in za a wa an za a togace wata a ce banda kaza da kaza to waye kamata ya togace shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko mai karantar ba magana ta gane duk abin da ke bid'a ne kawai mutum ya zance shi la shirye da mu malaki cewa qala tirmidhi hadithun hasan sahih wannan hadisi ne ingantacce malaki cewa an hudayfa radiyallahu anhu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace fala fala fala ta'abbaduha dukkan wata bauta wadda sahabban manzon Allah su ba fala ta'abbaduha kar ku koke ta a matsayin bautar Allah saboda su sun yi inda an samu wani tasgaro ko na kasu kaga da Allah bai ce ba ulaika humul mu'minuna haqqa amma din da hodi magana ce ta kare Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu saboda sun yi Allah ya gani yace waɗannan mutane na yarda da su sun yarda da ni ashe duk mutumin da ya dauko wata bautan da a lokacin sahabbai bata sanu ba to wallahi wahala ce kawai kamar da Imam Malik yake cewa dukkan abin da bai zama addini ba a wancan lokacin ba zai zama addini ba a yanzu malik ya cewa huzaifa yake cewa fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala wadanda suka gabata na farkon nawa basu bar ma wanda zai zo daga baya wata magana kawai bi ne zaka bakka da wata magana kawai bi ne zaka abinda ake bukata a gare ka kenan al'amarin addini wa al'amari ba irin na duniya ka ce yau an gano kaza ko an kirkiro kaza ko an yi da kubar din kaza a babu abu ne wanda an rige an kare shi a jeki kawai aiki zan sannan bayan shi yake cewa fattakullaha ya ya ma'sharal qurra ku ji tsoron Allah ya ku taron makaranta mutum ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya karanta qur'ani misali ya karanta qur'ani gaba ɗaya amma bai san ba mai abu abin da qur'ani yake yake fattakullaha yace ku ji tsoron Allah ya ma'sharal qurra saboda a lokacin an samu waɗanda ba laraba ba suna shiga cikin musulunci mutum ya zamanto ya hardace ya yi resitin ƙur'ani tun daga wani kwata shawar da zama yake nuna da aka mutum ji tsoron Allah wa kudu ɗariƙa man kana ƙablaku ku ɗauki hanyar waɗanda suka gabace su ne sahabbai malin cewa ba abu dawo wa kanar darimi yu al'imamu darimi yake cewa akbarana alhakam ibn mubarak an ba'ana amr ibn yahya qala sami'tu abi yuhaddisu an abi an qala kunna najlisu ala bali abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa anan alhakam ibn mubarak ya ce amur ibn yahya ya ba su labari amur ibn yahya yake cewa sami'tu abi yuhaddisu naji babana yana ba da labari shi ma daga baban shi kenan kakan shi amur ibn qala yake cewa kunna najlisu ala bari abdullah ibn mas'ud muce zama muke a kowar gidan abdullahi dan mas'ud qabla salati al-qada kafin sallar safiya ya ce fa'iza kharaja idan abdullahi ibn masud ya hutu zuwa masallaci ya ce kharaja ba shaida ma'ahu ilil masjid sai mu taho tare da shi zuwa masallaci ya ce faja ana abu musa ash'ari haka muke wata rana sai abu musa ash'ari ya zo ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala da ya zo ya same su yake ce musu a kharaja ilaikum abu abu abdurrahman shin abu abdurrahman ya mutu zuwa gare ku ba'du qulna la suka ce abi mutu ba fajalasa ma'ana abu musa al-ash'ari ya zauna tare da waɗannan mutane hatta kharaja har sai da abdullahi ibn mas'ud ya fito falamma kharaja qumna lokacin da abdullahi ibn mas'ud ya fito sai muka tashi ilaihi zuwa gare shi jami'an gaba ɗayan mu فقال له أبو موسى في أبو موسى يكتشف عبد الله بن مسعود يتي يا أبا عبد الرحمن يتي يا بابا عبد الرحمن كنا عبد الله بن مسعود يتي إني رأيت آلفا في المسجد يتي تازبنا جوان أبا مسلاتي يتي أمرا ون الأمر أنكرته وانا أبو الله إن كان مررش سيتي ولم أرى والحمد لله إلا خيرا يتي والله ما أبنك منك نيجي ده رشن rashin gamsuwa ta da wannan abin da nake a masallaci in ba da hili ba abin da nake ba abin da nake in ba da hili qala fa ma huwa abdullahi ibn mas'ud yake tambayan abu musa al-ash'ari wa me ka gani faƙala sai ke cewa in ishta satara in dai Allah ya rayar da kai har muka isa masallaci za ka gani da idanka qala ra'aytu fil masjid qauman hilaqan yace naga wasu mutane a masallaci sun yi halka halka an yi da'ira da'ira mutane daban-daban julusan suna zaune yantaziruna salata suna jiran sallah amma an yi halka halka daban-daban fi kulli halqatin rajulun a cikin kowace halka kowace group akwai wani mutum wa fi aidihim hasan a hannayensu a hannun shi akwai tsakuwa fa yaqulu la cewa kabbiru mi'a ku ce Allahu akbar so dari fa yukabbiruna mi'atan sai mutane da suke wannan halkar sai su yi kabbara dari fa yaqulu kuma ya sake ce musu hallilu mi'a ku ce la ilaha illallah so dari suna hudu yana jeho tsakuwa suna hudu yana jeho tsakuwa tarbihun fayuhallilu na mi'a sai su ilga ɗari fayakulu sabbihu mi'a ku ce subhanallah su ɗari halarin su ce subhanallah su ɗari fayusabbihu na mi'atan sai su ce subhanallah su ɗari abdullahi la abu musa ashari yake ce abdullahi dan masu kala fama fama za kulta lahu ibn masud yake cewa abu musa ashari to me kace musu kala sai abu musa ashari yake cewa ma kuntu lahu shay'an mace musu komi ba me yasa sai ce intizara amrika aw intizara ra'ayika aw intizara ra'ayika ina jiran umarninka ina jiran kuma ra'ayinka wannan aikin da suke wasa su an zo an taro na cewa ce la ilaha illallah suna faɗi kuma da ɗiga tsakuwa yake cewa ban ce musu komi ba قال سي عبد الله بن مسعود yake cewa afala amartahum me yasa baka umurce su ba an ya'uddu sayyi'atihim su ilga ayyukan su na banna mana kai abu kaza ba dai yau ilga shi saboda kai kokari ka sa cikin rajista ka wasa an ya'uddu sayyi'atihim sannan kuma wa dhaminta lahum an la yadhi'a min hasanatihim shay'un kuma ka ba su garanti lamanin cewa babu wani abin da zai tozarta a cikin ayyuka da suke aikatawa me da magana ilga wasa su ilga da haka duk abin da za a ilga dole sai an samu shi daga wa daga annabin da Allah ya ko mun karanta cikin littafin thumma madha wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilka al-hilaq yace sai muka fama summa mada sai Abdullah dan Mas'ud ya tahi wa madayna ma'ahu wa muka tare da shi har sai da yazo kan ɗaya daga cikin waɗannan halƙoƙin da aka yi fa waƙafa alaihi sai tsaye a kansu shi abu da masu fa kala sai ce musu ma halar da zai ara kuma suna wuri wannan abin da kuke wasa ku sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya sa qalu ya aba abdurrahman ya baba abdurrahman abdullahi dan mas'ud hasan ai wannan tsakuwoyi ne suka ce na uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih muke ilga kabbara da la ilaha illallah sannan kuma da subhanallah sai ce wasa in ji wa in ji sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga duk lokacin da zaka ilga tasbihi ka ilga sahabin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya umurce su akan an ya'qidna bil anamili su rika kullawa da yatsotsin su a lokacin za su yi tasbihi me yasa yace fa innahunna mustantaqatun yawm al-qiyamah waɗannan yatsutsun naka za su yi furuci gobe kiyama su ce wani ya yi ya ilga da mu ya yi tasbih ya yi subhanallah ya yi allahu akbar ya yi la'ila illallah ka yi da hannunka yake ce musu wannan abin da kuka zo da shi kuke ilga da tsakukuwan nan babu wanda ya sa ku suna addini wanda wannan kuma shine musulunci kada ce a to kaman kaza a ba magana wannan ba maganar dalili ake in babu dalili ka shawara mustantaqat kuma ka duba aka ce zai maka shaida gobe kiyama sai ka zo ka illa da tasbi sai ka bar shi a duniya kaga manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa hannun naka zai magana hannun ka zai magana kowace gaba ka za ta yi magana ta faɗi alherin da ka aikata da ita da ka tasbihi ka ilga su da hannu sannan ka yi kokarin halarto da zuciyarka lokacin da kake yi ka rika halarto zuciyar kana karanta kana wannan shine abin da yake tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sannan kuma ku ilga ayyukanku na banna aikin alherin ku da kuka kuma da garanti bayan da za a yi bacci yake cewa fa ana zaminun fa'uddu sayyi'ati wace ku ilga ayyukan ku na banna fa ana zaminun Allah ya bi amin hasanatikum shay ba abin da zai bace daga cikin ayyukan ku na alheri yace wai haku yace kai can ku wai me same ku ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inji wa inji abdullahi dan mas'ud tun a wancan lokacin yake cewa wai hakum kai can ku me ya same ku yace ma asra'a halakatakum me ya kai gaggawar halakaku ya ce haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi Abdullahi dan Mas'ud ga Abu Musa Ash'ari ga wani ga wani a cikin sahabbai duk da ransu yace wa hadhihi thiyabuhu lam tubla ga kayan ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin rayuwar shi suna da musu tsufa ba yace wa aliyatuhu lam tuksar yace kai kwanan da ya amfani da shi ba bai karye ba ga sahabbai a cikin kayan ma da ya sa musu ruwa sallallahu alaihi wasallam sannan kwanon da ya amfani shi su karye ba ya ce wallazi nafsi biyadi ina muku rantsuwa da ubangijin da ne na ki hannun shi innakum la'ala millatin yace hiya ahda min millati muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ku kuna tsammanin cewa kuna kan wani hanya ne ko tafarki wanda yake shiriya saboda da manzon sallallahu alaihi wasallam yace aw muftatihu aw muftatihu ba madalalatin ko kuma kofar bata ce kuke so ku buɗe mutane ka duba zahir da sahabi yake a lokacin da aka aikata bid'a saboda kwata kwata ba abun ba abun yarda bace bid'a kaga akan wannan ilgin da suke yanzu mutumin da bai fahimci addini sai ya ce maka to yanzu la ilaha illallah da bai da kyau ko kuma subhanallahi bai da kyau kaga ga abdullahi dan mas'ud sannan ga abu musa ash'ari kuma sannan ga irin abun da ya musu nasu wai hakum kai tauku ga duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari babu wani abin da ya lalace duka ma yaushe ne har za ku shiga wani abu قالوا sai waɗannan mutanen da aka musu wannan da sai suka ce wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair suka ce wallahi baba abdurrahman mu ba komai muke yi don Allah ko ba alheri ba kawai niyyar mu Allah ba mu lada sai abdullahi dan musu ya ce musu wa kam min muridin bil khair lan yusib yau nawa daga cikin mutumin da yake nufin alheri amma ba ya samu alheri ba kai kana nufin alheri ne amma tunda baka biyo hanyar samun alheri ba ba za ka same shi ba saboda ita bautan Allah wani abu ne wanda yake umarni ne aka ba daga ka kauce to shi kenan bakar kamar wani abu da yake nana ya ce nawa daga cikin mutumin da zai nuwaci alheri amma ba zai iya cimma alherin ba ya ce ku sani inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam haddathana manzon sallallahu alaihi ya ba mu labari anna qauman yaqra'una alqur'ana za a samu wasu mutane suna karanta qur'ani rawu rawu amma la yujawizu taraqiya aw taraqiya wannan ƙur'anin bayya wuce jijiyarsu na wuya bakin shi iya bakin su da kawai karanta bai jira ba ina bai jira cikin zuciyarsu ba sai ce wai mullahi ina muku rantsuwa da Allah ma'adari ban sani ba la'alla aktsarahum minkum in ba a yi hankali ba da yawa daga cikin wannan mutanen da wanda labarin labari a cikin suke ka duba ba kai yanzu ka duba irin bidiyoyin da ake a yau shi wani magana ne akan abin da ya shafi abin ilge a tasbihi da tahlili sannan da tara su da ba su umarnin da yake a ina yake da hujja akan wannan amma ka duba yake cewa ina jide muku tsoro kuma yace ina muku rantsuwa da Allah ma ajari da Allah aktsarahum minkum yana yawa da yawa daga cikin waɗannan mutanen ku ne kuna karanta Qur'ani bayya ma wuce makogoron sun mata walla anu abdullahi ibn mas'ud ya juya baya bar waɗannan mutane alamar ne alamar cewa bai shi daɗi ba ya fusata to haka magabata suke game da abin da ya shafi a fasa ɗaikawa ba wani sassaucin da za ka mutumin a in bai fahimta ba da ka fahimtar da shi gurgurar hali amma babu zancen ka ce ai bari ka bi shi saboda a gyara a hankali a duk abin da ke bida a ce kawai bida ne ba addini ba ne ba addini ba ne in kuwa addini ne to hatu burhanu ko in kuntum sadiqin kawo dalilinka wanda ka kama hujja da shi kuma wannan dalilin zai samu asali daga can baya ba yau ba kawai haka da rana kai ba yake cewa sun faƙala amur ibn salima amur ibn salama yake cewa ka gani magana da abu da musuli akan waɗannan mutanen ku sai yake cewa ra'ayna amata ula'ikal khalqi yace wallahi da yawa daga cikin waɗannan mutanen suka wannan taron suka yi wannan kuri kuri daban-daban illa suka yi wannan aikin ya ce mun gansu da idanunmu yi ƙa'inuna na suna sukanmu suna yaƙanmu ya ce yau ma'an naharawan ranar naharawan wata rana ce lokacin da aka yaƙi hawarish da yawa ya ce daga cikin waɗannan mutanen maganar abdullahi ibn mas'ud da ya aka ya ce ya ce ina yana yiwa da yawa daga cikin waɗannan mutanen a cikin musulmi ya ce sai ga sanar suna sukar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'al khawarij tare da khawarijawa to kaga wajibi ne a bangaren da ya shahi addini mutum ne ya riko da abin da yake addini ne duk abin da yake bid'a ne kirkirar abu mutum ya raba gani da shi babu wani alheri kuma wahala kawai zaka baka wahala zaka baka ka lada Allah yake bada shi abin da kake aikata Allah bai shar'anta shi har kullum ka ga ya za a ka samu kusancin Allah ta hanyar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta abinda mazalla yawa mutane bayani akai ba abinda kai kai ka dama ba ko kuma kai kace abin kaza mu za mu kare shi yau fa bid'a ake cewa mu za mu kare ku tashi ku kama ka ku sanya Allah ke aikin addini da aikin zaka samu lada ka shiga aljanna ya zama to wani abin cewa ku tashi ku kama saboda kar aga abin yayi baya Allah ke malaki wallahu almusta'an Allah subhanahu wa ta'ala shine abin neman sanyo wa alaihi tukulanu kuma dogara ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa dole dogara ga Allah malaki wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tsira da aminci na ubangiji su tabbata akan shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya karshen littafin fadlul islam ya da na mun karanta wannan littafin tun daga farkon shi har ƙarshe abin da yake na aiki na Allah ba mu yi aiki da shi abin da yake na bari na Allah ba mu yi bari abin da yake na lada na Allah tabbatar mana gaba daya abin da kuma yake na kuskure na Allah gafarta mana gaba daya kuma izinin Allah bayan wannan littafi kuma akwai wanda zai zo wanda za a ta sanarwa da izinin Allah a lokacin da sati ya kusa akan can littafin da za a sa sati mai zauwa waɗanda suka sanya hannunsu ta kowane ɓangare saboda duk al'amarin da yake da alaka da tahiyar da addini da harakar karatu da sauransu wani aiki ne wanda yake ba aikin mutum guda ba kowa da irin nashi gudunmuwa wanda zai bada duk wanda ya bada wata gudunmuwa kowace irin gudunmuwa ce sau saurara kake a abin da ya shahi littafi da kaga musa littafi ne wani ba Allah ya ɗauka ya saurara su gaba ɗaya aka yi fotokofin su aka aka aikin ta su ya ɗauka suna amfana waɗanda duka iya daga cikin ayyuka na alheri wanda ya kamata mutum musulmi kan yi kasa gwiwa a kansu sannan kuma idan ka ɗauki dukkan wata hanya dukkan wani abin da aka yi amfani da shi duk mutum wanda ya zama to da hannun shi to wannan alheri zai kai zuwa gare shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu gaba ki daya Allah ya shirye da mu ya dora mu tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada Allah ya bar mu da kanmu kada Allah ya bar mu da iyawanmu Allah ya tirsa ta tsaka mu akan bin karantarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله